kyau wannan hanyar ta ne a mahallin marfu'i sai sa shi ba sai zama marfu'i kenan ai tura mu ai za a hana ku wala ta kura ba za a kusanta ku ba za a hana ko kun zo hana ku za a yi ba zan bari a auna muku ko sai ki ɗaya ba ba za a kusata ku ba abin ba zai zama kamar irin yau ba yau kun zo an girmama ku an karɓi ku hannu biyu to amma an kuka sake to ba tare da kun zo da ɗan wannan naku ba to ku tabbatar ba za a ba komai ba قالوا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا ɗan uwan annabi yusuf suka ce sanu rawud anhu aba da sannu za mu yi matuƙar ƙoƙari daga wajen mahaifinsa ko a wajen mahaifinsa akan ya haƙura ya yadda ya ƙyale ɗan uwan nan namu binamin bai tafi tare da mu ko wazirin misra ya gan shi ya ƙara tabbatar da gaskiyar mu wato sulaita hidu za mu yi ƙoƙari fi da nabi a cikin neman sa minhu a cikin neman shi binyamin din daga shi annabi yaqub min hu hu din lamirin annabi yaqub ne fi da nabi yuko hidin wa wa wato shi lamirin na shi binyamin din ne za mu ta kokari a cikin neman binyamin daga wajen shi annabi yaqub wa inna la fa'ilun tabbas wannan abin da muka shawara akai sai mun zarta
وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم فانقلبوا إلى
لعلهم أهلهم يرجعون to wa qala likitiyatihi wata qira'a likitiyanihi wata qira'a kuma likitiyatihi duk dai ma'anar gilmanihi yace da yaransa ij'alu bira'atan ku sanya hajjas kayan da suka zo alati a taubiha wanda suka zo da ita sabanal mirati a matsayin kudin da za su biya na awan da aka yi musu wa kanat darahima dirhamomi ne wakila kanan ni alan wa juluda akwai ruwaya cewa a abinda suka zo da ita takalma ne da fatu wal aqrabu al awwal amma a ce dirhaman ne shi yafi kusa da yana shirka da dirahimi an tofa domin kuɗi ana iya koye su wala shakka anna annahum lam ya'lamu biha ba ko kwando ko cewa yan uwan annabi yusuf ba san wannan kuɗin nasu da aka sake tsoro musu ba a cikin kayan illa inda tafriq yawiyatin sai ko yanda suke nufin su zubar da abin da yake cikin kayan nasu suke nufin su zubo da shi ki waje to sannan ne suka ga kudin ma nasu an dawo musu an dawo musu da shi wa ku sanya kudaden su da halin a cikin kayan su auki yace kayan su la lam yarifuna ko dai su za su gane cewa kudin su ne fa aka dawo musu da su idan kalabu ilali lokacin da suka koma gida wa faragu audiyatau ko farragu audiyatau suka zubar suka fito da duk abin da yake cikin buhunan nasu la lam yadur ko dai da haka za su dawo ilaina zuwa gare mu da nan la sai nuna in saka domin ba za su ga halaccin ashe su rike ka ba فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحافظون فلما رجعوا yayin da 'ya'yan annabi yaqub suka komo ƴan uwan annabi yusuf suka komo ila abihim zuwa mahaifinsu qalu sai suka ce ya abana ya baba muni aminnal khairu gashi an hana ai mana awo an ce ba za a yi mana awo ba illam tursil ahana ilai matakar baka yadda ka aiki dan uwan mu ba zuwa ga wazirin nan na misira fasil ma'ana hana shi yasa abin da muke roƙonka ka haƙura ka daure ka aiki dan uwan nan namu binyamin tare da mu naktal mu je da mu da shi din mi au bin nuni wata qira'an naktal wa bil ya wal ya yaktal in ya so yi au wa inna lahu la hafizu haƙiƙa mu din nan zamu kare shi zamu kare shi iyaka kariya قال ألا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين قال annabi yaqub ya ce da su hal amanukum alaihi ai ba amincewar da zan muku a kansa illa kama amintukum ala ahi sai ko irin amincewar da ne muku a baya akan dan uwansa annabi yusuf min qabl tun da ta wa qad fa'altum bihi ma fa'altu amma duk da yarjejeniyar da muka yi da ku cewa za ku dawo min da ɗana lami lafiya cewa ai kun fi karfin a ce kura ta zo ta ɗauke alhali kuna da yawa amma kuma tare da haka duk ba ku cika alkawarin ba shi yasa yanzu din ma dai zan dogara da Allah ne in kyale ya tafi tare da ku amma in ba dan haka ba ai ko ba ku yi min halin wanda za a amince da shi a gaba ba wallahi harun himza ubangiji shine mafificin kiyayewa wata kilar hafiza ko kamar ta miki wallahi harun hafiza tamizu ya zama tamizi ne kamar da sukan ce lillahi daruhu farisa lillahi daruhu farisa wa huwa arhamur rahimin ubangiji shine mafi jin kan masu jin kai fa arju an yamun nabi yuzihi ina sa ran Allah zai baiwa da kiyaye dan nan ya kiyaye wannan danawa walam ma fatahu فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير to falamma walamma fatahu mata'am lokacin da ƴaƴan annabi yaqub in uwan annabi yusuf ala nabi na ba alaihi salatu wassalam suka bude kayan su waje dubi rata sai suka ga kudin siyayya da suka tafi da shi wurdat lahim an dawo da ita gare su a qalu shine fa sai suka bude baki suka ce ya abana ya baba ma nabi to ko me muke nema me muke nema ai wazirin nan duk inda ake goma ta arziki ya mana domin ga kudin ma da muka je da su dan siyayya amma ya dawo mana madin istifhamiya ta ayyu ta inna lum wani abu ne muke nema min ikramil malik daga ce sarki ya girmama mu azam min haza fiye da wannan abin da sarki ya mana wa quri abil fawqani yace akwai qira'a amma ba sar'iya ba ma tabgi to kuma me kike nema idabal yaqub ya zama ana magana ne da annabi yaqub wa kanu zakaru lahu ikramahu lahu sun kasance su sun faɗa wa annabi yaƙo irin girmamawa da wazirin misra ya musu irin karɓarsu da ya hannu biyu da girmamawa da ya musu hazihi bi ra'atuna ga hajjan mu ruddat laina an dawo da ita gare mu wannan miru ahlana gashi in mun je za mu yi awo ga iyalinmu ga jama'an mu na ci bil mai yarci za mu zo da awo lahum gare su wahiya da me ake kira mai ra'ada abinci wani hafazu ahana shi kuma wannan dan uwan da zaka aike mu tare da shi in dai haka aike mu za mu kare dan uwanmu za mu kare dan uwanmu wannan zaru kai laba'ir za mu kara awan raƙumi ɗaya tunda inda shi ne mun zamo sha ɗaya shi ko sarki ya yarda duk mutum a bashi taiki guda a bashi abincin da yake ya kai taiki guda don mu goma ne muka je za mu dawo ne da taiki goma amma yanzu mun je mun sha ɗaya za mu dawo da taikuna har goma sha ɗaya zalika kailun yasir wannan awo ne mai sauki abu ne wanda yake mai sauki wajen sarkin lisa'ili domin baiwarsa cewa ya daya auna mana sha ɗaya abu ne mai sauki tunda mai baiwa ne kwarai
قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال annabi yaqub ya ce da 'ya'yansa bayan da suka yi masa tayin cewa suna so ya kyale su su tafi da ɗaya ɗan uwan nasu binyamin zuwa ga wazirin misra domin ya nemi su zo da shi sai annabi yaqub ya ce da su lan ursilahu ma'akum bayan da za in aiki ɗan nan nawa tare da ku hatta tutuni mawsiqan min Allah sai kun bani alkawari lalle lalle da daga Allah bi an talifu ku yi rantsuwa ku yi rantsuwa ƙarshen rantsuwa la ta tunnani bihi cewa lalle yadda kuka tafi da shi za ku dawo min za ku kawo min shi illa in ha da sai fa idan abin da ya fi karfin ku ne gaba daya ya abku in abin da ya fi karfin ku ne gaba daya abku to wannan kuma ya za a bi an ta mutu shine ya zama gaba daya masalan duk kun mutu autugulabu ko aka fi karfin ku falatu tiqul itiyana bi ya zama ba ku da ikon ku dawo da shi fa jabuhu ila zalika suka yadda suka yi rantsuwar akan haka din falamma atauhu mawsiqahum yayin da suka bashi alkawarinsu suka yi rantsuwa akan haka bizalika da cewa lalle lalle za su dawo da shi kala sai annabi yaqub ya ce Allahu ala ma naqulu wakil ubangiji shine mai shaida bisa abin da muke faɗa da ni da ku da abin da muka faɗa Allah shine mai shaida akai wa arsalahu ma'ahu sannan ya yadda ya aiki ɗansa Binyamin tare da su
وقال يا ب... وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وقال sannan kuma annabi yaqub ya ce da 'ya'yan nasa ya baniya ya ku 'ya'yana la tadhulu misra kar ku ce za ku shiga birnin misra min babin wahid daga kofa ɗaya kar ku ce dukkaninku ku goma sha ɗayan nan ta kofa ɗaya za ku shiga misra wadhulu min abwabi mutafarriqa amma shawarar da na baku ko umarnin da na baku shine ku shiga ta kofa daban-daban in wannan sun shiga ta nan to wa'annan kuma su bi ta waccan kofar wannan su bi ta waccan kofar su shiga liyan la tusiba kumul ainu dan kada kambin ido ta same ku ina ma hafa alaihimul aina annabi a yaqub ya ji tsoron kambin baka ne ga 'ya'yan nan nasa ya ji tsoron kambin ido ta same su likamalihim dan cikarsu sun kai inda suka kai a cika a kowace da karfin su same su likamalihim dan cikarsu sun kai inda suka kai a cika a kowace da karfin su da yadda suke shura tsakanin mutanen misra da cewa sarkin misra ya girmama su cewa ya ga alfarmasu sai ya sa ya umarce su cewa in za su shiga su shiga daban-daban domin su kubuta daga a ce an same su da kambun baka ashe daga nan za a gane kambun baka gaskiya ne ya zo hadisi mazala sallar sai ke cewa kambun baka gaskiya ne da ashe akwai abin da zai riga alkaddara to da kambun baka ya riga kaddara da ce masalan akwai wanda Allah bai kaddara za a ɗauke shi ba amma a iya ɗauke shi to da kambun baka ya isa yi wannan to dan dai ba abin da zai riga kaddara ne ba abin da zai akun ba wanda Allah ya kaddara ba to ahlus sunnati suka ce fa innaha ita kambun baka kamar ga ahlus sunnati yanda ahlus sunnati suka faɗa sababin adiyo sababi ne na al'ada ga ga afkar da cutarwa kamar guba in an sha guba ta yi a mutu ta yi wani abu ya samu wanda ya sha guba amma dai ba guban nan bane ke kawo mutuwa Allah ne ke kawo mutuwa haka nan takobi duk irin wannan asbabu ana samun cutuwar yayin ga amfani da ita amma fa ba wai ita take kawowa ba ita zarar sababi ce falasawa ko suka ce a shi mai kambun baka kuwatun summiyatu wani karfi na guba yana tasowa daga idanunsa tattasilu da take saduwa bil ma'ayin da shi wanda aka yi wa kambun baka shikenan sai ya sa sai ya halaku sai ya halaka aw yafsuda ko ya ba aw yafsudu aw yafsudu ko ya bace tasirin min nafsi su falasifawa suka ce kan baka yana tasiri shi da kansa wannan magana ce ko wadda take batacciya kaɗu da ta kama ai fita daga addini ne don yadda da cewa akwai wani mai tasiri ba Allah ba ai fita daga addini ne ai ba mai tasiri a komai in ba Allah ba duk abin da ka ga afko Allah ne ya afkar da shi sai dai a ce ga sababin afkuwar kaza zarar sababi ne mafi girman abin da yake amfani a wajen yin tawaida magani daga kambun baka sura biyu ta falaki da nasi alizanci karanta su wanda ya zanci karanta su ya fi karfin duk wani mai kambun baka bikin ku shiga da kofa ɗaya ku shiga da kofofi daban-daban wa ma uguni ma alfawa an kum bi kauli zalika min Allah min shay ba abin da zan iya kare ku da wannan magana tawa in abin da Allah ya nufi ya same ku ne da abin da Allah ya nufi ya same ku to duk wata shawara da za a ba ku duk wani aikin da za ku yi da wannan shawarar ba zai hana abin ya same ku ba shi yasa irin wannan shawara tana aiki ne in Allah bai nufa ba bai kaddara ba amma in Allah ya kaddara sai zama shawara gaba ɗaya ba ta yi aikin ba sai yasa sai zama shawara ba ta yi aikin ba sai dai samun irin shawarar haka kuma yana nuna cewa da alama Allah bai kaddara din ba har shi yasa ma aka samu shawara har shi yasa ma aka samu shawara amma dai gaba ɗaya ba wai yin haka ko ɗaukar wani matakin ke maganin abun ba cewa kawai Allah bai nufa ba Allah bai kaddara ba ba na wadatu da ku da wani abu da wannan magana ta daga wajen Allah kaddarahu alaikum da Allah ya kaddara shi gare ku wa inna ma zalika shafaqa kuma Allah bai kaddara din ba har shi yasa ma aka samu shawara har shi yasa ma aka samu shawara amma dai gaba ɗaya ba wai yin haka ko ɗaukar wani matakin ke maganin abun ba cewa kawai Allah bai nufa ba Allah bai kaddara ba ba na wadatu da ku da wani abu da wannan magana ta daga wajen Allah kaddarahu alaikum da Allah ya kaddara shi gare ku wa inna ma zalika shafaqatu wannan magana da na faɗa na faɗa ne dan tausayi gare ku in kulta idan ka ce lima amarahum bi zalika me yasa annabi yaqub ya umarce su da in za su shiga misra su shiga ta kofa daban-daban a wannan marar amma a mara ta farko bai ce musu haka ba za a ba da amsa da amsa biyu na farko wato saboda binyamin yana tare da su likauni binyamin na ma'ahum likauni binyamin na ma'ahum dan zama binyamin yana tare da su shi ko yana ji da shi annabi yaqub yana ji da wannan ɗana sa binyamin wani kauni binyamin na ma'ahum وهو عزيز عليه فعفى عليهم من أجل كونه معه shi yasa yake jin tsoron me zai same su saboda zama waɗannan nasa yana tare da shi mutane ko tafiya suka in akwai wani naka a ciki to kafi tunanin ya tafiyar tasu ina suke ina suke amma ba wanda ka damu da shi masalan sai zama baka damu ba ina suke sai dai ko an faɗa ma cewa to gafa kaza sannan ma hankalinka ya dawo kansu wasani dalili na biyu cewa sun yi shura a misira cewa su 'ya'yan wani babban mutum ne duk 'ya'yan mutum ɗaya ne ga hasken annabta da sadaukantaka da kyau tare da su musamman waga kanun da mulki manzilatan suna da matsayi wajen sarki sabanin marra ta farko wanda sannan baki ne innal hukmu illa lillah ba wani mai hukunci in ba Allah ba in din nafiya ce shi yasa mufassir ya fassara ta da ma mal hukmu illa lillah ba wani hukunci in ba na Allah ba wa da hushi kadai alai tawakkaltu gare shi na dokara bihi wasiqtu da shi na amince ai fawwartu amri na muri na fara baki ɗaya lamura na wata mutu alai na dogara ga Allah la ala ma amartukum bi ba wai abin da na umarce ku da shi ba li anna al-ahadha fil asbab ma at-tawakkul afdal min tarki al-asbab domin ruko da sababba tare da dogara ga Allah ya fi daga ake bara a bar sababban a dogara ga Allah wanda ya riko da sababba tare kuma da cewa ya dogara ga Allah to yana ibada rukon da sababban da yake ibada ce bautar Allah ne yake dan ko Allah ne ya nuna ai riko da sababba manzo sallallahu alaihi wasallam da al'amuransa yana riko da sababba ahan duk da cewa shi ne kan gaba a wajen dogara ga Allah duk dogara masu dogara ga Allah ba su kai kamar dogaran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka ya fi kowa riko da sababin shi yasa riko da sababin kamar wani ƙarin ibada ce ana ibada ne wa alaifa la tawakkal mutawakkilun duk wanda zai dogara ma to ya dogara ga Allah ba wata madogara kamar Allah tabaraka ta'ala mutane da yawa sai mu ta hangen abu da yawa ga kaza ga kaza ko mi kaza ko mu dogara ga amma abin da yake akwai a dogara ga Allah shi kadai duk wani sababi da za a iya riko da shi dan a ci nasara a ko ina to a riko da shi daidai ne duk wani sababi da za a yi riko da shi dan a tsira daga wani abin da ba a so daidai ne a yi riko da wannan sababin amma dai duk riko da sababin ka a ɗauka shi zai kai a yadda da cewa Allah ne zai kai Allah ne zai kai mutum ya yi nasara ko Allah ne zai kai mutum daga cewa ya tsira daga wata mahalaka amma ba wannan sababin ba wannan ma da halu
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن الناس لا يعلمون ولما دهلوا yayin da 'ya'yan annabi yaqub suka shiga misra min haisu amarhum abuhum ta irin yadda mahaifin sai umarce su ai mutafarrike na suka shiga da ɗai ɗai da ɗai ɗai ba su shiga ta gaba ɗaya ba to ma kana guni an min Allah min shay wato utulifa an yi sabani a cikin me jawabin lamma din nan lamma dai tana bukatar jawabi fakila au suka ce huwa qauluhu shine fadin sa baka ne guni wa ma'ana abin da ake nufi anna dulau min ababi mutafarriqatin shigar su ga misra ta kofofi daban-daban la yadfa'u anhum mimma qaddarahu Allah shay'a baya iya ije musu wani abu daga abin da Allah ya kaddara musu bali duhulu mutafarriqan kaduhulu bitabiya bar su shiga misiran da ɗaiɗai da ɗaiɗai kamar shiga ne gaba ɗaya in Allah ya kaddara wani abu sai ya same su ya same su min nisbatil qara'illah dangane da hukuncin Allah wakila huwa qawluhu wasu suka ce a'a jawabul lamma din shine fadin sanan gaba awa ilaihi ahab wa huwa jawabul lamma saniya ayran kuma shine jawabul lamma ma ta biyu shi yasa aka hada lamma lamma guda biyu amma sai aka kawo jawabi daya me yasa da annal maqsuda domin manufa bidul madinati da shigar su garin ad-duhulu ala yusuf shine shiga ga annabi yusuf wal maqsudu bihi manufa ko daga shigar tasu ga annabi yusuf iwa ulahi ya taro dan uwan nasa zuwa gare shi falamma saniya murattabatan ko murattabatun alal ula lamma ta biyu ta dori ne bisa ta farko fasalu an yakuna jawabuhuma wahida wannan ne yasa ya dace a ce an ba da jawabi ɗaya ma a gare su gaba ɗaya da suka riga ta inda mahaifin nasu ya umarce su ma kanu gani anin min Allah min shi ba abin da ya kare musu daga hukuncin Allah illa hajatan abin da dai yake akwai an samu biyan wata bukata fi nafsi yaqub a zuciyar annabi yaqub karaha da ya biya ta da wannan magana da ya faɗa musu wa hiya daful aini anhu wadda ita ce ije kambun baka da gare su allati kanat tusibum inda duhulihim mustami'ina wadda ta yi ta same su idan da a ce sun shiga garin a haɗe bayan da ta faru kafin duhuri domin rarrabuwarsu a wajen shigar da fa'aha ya kare daga a ce kambun baka ya same su bi iradatillah da nufin Allah wa innahu lazu ilmi wato sai bukata da shi take zuciya na Yaqub da ya biya shi ne nufin cewa kare kambun baka daga gare su shafakata dan yana tausaya musu wa innahu haƙiƙa shi annabi Yaqub lazu ilmi ma'abucin ilimi ne lima allamna saboda mun koya masa aha matin masdariya ce lima allamna kama an ce lita alimina iyahu shi yasa mu fasiri ya fito da shi haka ma'abucin ilimi ne don koyawa mu duk ilimi na Allah ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna wato Allah shine masani ku ba ku da sani shi yasa duk wanda ma yake da sani to Allah ne ya bashi wannan sanin in ba Allah ne ya hore wa dan adam sani ba bayan da za a yi samu sani sai dai zama sanin iri-iri ne kuma Allah yana horewa kowanne wanda za a hore masa wani abin da za a hore masa sanin duniya kadai ya zama ya san duniya ya san duniya bai san Allah ba sai ya zama ta yi sanin ya amfane shi a nan duniya amma ba zai amfane shi wajen Allah ba bari mu wannan masu da yawa yakan zama sababin karin nisantar bawa daga Allah domin so da yawa in duniya ta samu ga ɗan adam ya fi shishigi da cewa shi ya isa ƙoƙarin nuna cewa ya isa to wani ma kuma sai ya zama ya yi ilimin ilimin na Allah ne amma kuma shi bai san Allah ba bai san Allah ba shi yasa ya zama kenan kama salil himari ya hamilu asfara kamar jaki ne da yake dauke da littattafai na ilimi kamar irin su wanda aka faɗa a suratul araf wato alimna ba lazi ataynahu ayatina fansalaha minha kaga an bashi ayoyi ne na Allah subhanahu wataala ba ayoyin wani abu daban aka bashi ba a'a ayoyi ne na Allah wanda zai yi amfani da su lalle ya san Allah amma ina a maimakon ya amfani da su kamar haka sai ya zare jikinsa wannan kuma sai ya zamo masu irin wannan matsayin shine ake cewa farkon wanda a lahira ma ake rura wutar jahannam da su alimin lan yanfa'ahu Allah ko lam yanfa'ahu Allah bi ilmi wanda yake an bashi ilimi amma ya zamo ilimin nasa Allah bai amfane shi da shi ba to shi dai annabi yaqub babu ce ilimi ne dan Allah ya sanar da shi ilimin walakin nasarar nas sai da abinda yake damun mutane mafi yawan su mafi yawan mutane umul kufar su ne kafirai la alamuna bas san ilhaman lahi li asbiyai irin yadda Allah yake ilhama ga zababbun bayansa ba Allah yake yin ilhama ga zababbun bayansa si magana ta zamo gaskiya har wajen Allah har wajen Allah to amma irin wannan shine abinda ake musu wasu ma da a wasu suna da ilimi to ya za a ce akwai wata hanya ta ilimi ba tasu ba ya za a samu wata hanya ta ilimi ba tasu ba to alhali hanyoyin Allah yawa ne da su hanyar da ka bi kai ilimin tayuka shekara arba'in kana yi in Allah ya so kasa da sakan arba'in sai ya sanar da wani bai wace tun kana nema ba daɗe wacce ta sa ka samu ba don tayu a samu wanda ya fi ka daɗewan amma bai sami yadda ka samu ba to kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da wani haka kawai ma ba tare da ya daɗe ba to menene ai hukuncinsa ne Allah yana hukunci ba wanda ya feta da hukuncinsa walamma da halu walamma da falu ala yusuf awa ilaihi akahu qala inni ana akuka fala tabta'is bima kanu ya'malun walamma da halu yayin da ƴan uwan annabi yusuf suka shiga ala su ga annabi yusuf ai manzilahu suka je gidansa wa ma'alla hukumi da inda yake shari'a wa za duhulu gairu duhulu sabi wannan shigar ba shigar da ta gabata ba ba walan ma da halu ba wannan shiga ce ga annabi yusuf waccan ko shiga ce ga garin misra shi yasa da bambanci malaman tafsiri suka ce yayin da suka shiga ga annabi yusuf suka ce ya wannan sarki wannan dan uwanmu ne wanda ka umarce mu mu zo maka da shi to gashi mun kawo ma shi sai ya ce kun kyautata a kun daidai kun yi daidai in kun samu za ku samu sakamakon haka a wajena ni ma yanda kuka yi min din nan yemin shi yasa ni ma za ku ga yanda zan muku eh sannan ya saukar da su ya girmama saukar da ya musu ya kawo musu kayan baƙi kayan da ake kawo baƙi ya zo da duk mutum biyu a kwarya ɗaya ko a teburi ɗaya binyamin ya wanzu shi kaɗai ya fashe da kuka ya ce da ɗan ƙwanin ɗauka na yi yusufu hayyan da ɗan wana yusufu yana nan da rai da ya zaunar da ni tare da shi sai annabi yusuf ya ce da shi a ku ya aka yi wannan ya wanzu shi kaɗai me yasa wannan ya rage shi kaɗai suka ce yana da dan uwa amma dan uwan ya halaka ya mutu sai sarkin yace da su annabi Yusuf yace da su ani ujlisu daga ajlasa yujlisu ujlisu murari'in ne ko ujlisu mai zan zaunar da shi tare da ni ya karba shi ya karba shi ya zaunar da shi tare da shi alal ma'ida akan abinci teburin abinci ya haɗe yana cin abinci tare da shi yayin da dare yayi sai umarni cewa duk mutum biyu a kai su ɗaki ɗaya a wajen makwanci ya ce duk mutum biyu su bacci a waje ɗaya binyamin ya ci gaba da zama shi kaɗai ba wanda aka haɗa su da shi annabi yusuf ya ce to wannan ya zo ya kwanta a waje na ya bacci a waje na sai binyamin ya yi bacci tare da annabi yusuf a shimfiɗa annabi yusuf annabi yusuf ya haɗu yana rungumo shi zuwa gare shi yana jin ƙamshin mahaifinsa daga jikin ɗan uwansa har gari ya waye yayin da gari ya waye sai ce da su ina ganin shi wannan mutum shi ɗaya ne ba wani tare da shi shi yasa ina ganin ya ɗauke shi ma raba shi da nan ya zamo tare da ni a gidana sannan ya saukar da su ya aike musu da abinci a robel ya ce ba mu taba ganin kamar wannan ba yayin da annabi yusuf ya kadaita da dan uwansa sai annabi yusuf ya ce da shi ya ce da dan uwan nasa ya sunanka ya ce binyamin ya ce kana da 'ya'ya ya ce ina da 'ya'ya har goma ya ce kana da uwa da kwa da uwa ya ce ina da dan uwa amma ya halaka ya mutu sai annabi yusuf ya ce kana so in zamo ni ne dan uwanka badalan min ahikal halik bisaya dan uwanka da ya mutu badalan sai binyamin ya ce wa zai iya samun dan uwa kamar ka ya wannan sarki ya gobo sai dai ko ka ce za ka rike ni kamar dan uwa na zamo dan uwanka ka zamo dan uwana amma akwai wani abu hayyo mai makaki shine kai ba yaqubu bane ya haife ka ba rahil bace ta haife ka sai annabi yusuf ya kuka da ya ji wannan ya tashi ya je wajensa ya rungume shi ya ce inni ya ana ahok ne ne dan uwanka kabi ya ce da annabi yusuf ya ce ni ne dan uwanka Benyamin ya ce tun da kai ne dan uwana na gano dan uwana ai yanzu ba inda zani ina nan tare da kai ba wajen wanda zani sai annabi Yusuf ya ce kad alim ta ga timama walidi bi ka san irin rashin a tashin hankalin da mahaifina ya shiga sababin rasa ne ka san irin tashin hankalin da mahaifina ya shiga saboda ya rasa ne yanzu in nace zan bakka a wajena damuwar tasa tashin hankalin sai ya karu in wannan ne kuma ba zai min imkani ba in shakiraka sai ko in shaka bi amrin fazi'in izu da lamari mummuna wa an dangana ka wa an sibaka in dangana ka ila ma la yuhmad idan abin da ba a yabansa sai binyamin ya ce ni duk abin da za ka yi ma in dai akan zauna a wajen ka ne ban damu ba ka aikata duk abin da kaga za ka aikata ni ba da za a yi rabu da kai ni ba zan rabu da kai ba annabi yusuf ya ce ni zan sa ma'auni na a kayanka sannan in ce ka ɗauka ne bisa fuskar sata firar dika don dabarar dawo da kai bayan kun tafi tare da 'yan uwanka binami na ce duk abin da ma za ka iya ka aikata wannan shi ne faɗin ubangiji falon ma jahazan ya taro ɗan uwansa zuwa gare shi sai annabi yusuf ya daro ɗan uwansa gare shi bala ya ce da shi inni ana ahuk ni ne ɗan uwanka ni ne ɗan uwanka yusuf fala tafsa iskaka shiga damuwa bai ma kanu ya amalu da abin da ƴan uwan nan naka suke aikatawa min alhasadi lana daga yi mana hasada wa amarahu Allah ya hubirahu ya umarci dan uwan kada ya faɗa masa kada ya faɗa wa sauran yan uwan cewa annabi yusuf ne fa wata wadda amahu ya haɗa kai tare da shi ala annahu sayatalu ala in yubqiyahu indahu bisa cewa zai dabara ta ya rike shi a wajensa falamma jahazahum فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فلما جهزهم يا عند يقام الشريعة سوء بجهازهم ده كان ضد سكي بكاتا أكاد أمس كان سكي بكاتا نأو جعل السقاية سيسن يمأوني هي ساء من ذهب ونسائيني نزيناري murassa'un bil jawhari ko murassa'in bil jawhari zinarin da yake an dan dan fara masa jawhari lu'lu'i sai sanya wannan ma'aunin fera hali ahi a cikin kayan dan uwansa binyamin binyamin sai da suka fito kuma sun fara tafiya sun ma'azzana muwazzinu sannan mai shela ya shela na damu nadi mai kira ya kira ba dan misalin an majalisa yusuf bayan sun bar mazaunin annabi yusuf ayyatu al'ir ya ku wannan baki da suka zo au alƙafilatu karafkan da suka zo awo ina kuna sarikun tabbas ku barayi ne mun rasa wani abu zuwan ku da rabo ku da mu mun rasa wani abu lalle cikin yi sata قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا in uwan annabi yusuf suka ce wa kad aqbalu alaihim sun taru wannan masu shela ma za ta kidu me aka rasa aka ce mu muka sata me abin da kuka nema ba ku samu ba har za a ce mu muka sata قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا sai mutanen sarki suka ce nan idu suwa almalik ma'aunin sarki ne muka nema muka rasa wani man ja bihi himlu iri himlu ba iri duk wanda ya zo da shi ma za a bashi lada za a bashi ladan kayan raƙumi guda mina tsami na daga abinci a matsayin lada gare shi don ya gano ma'aunin sarki da ya bata wa bihi za'im shi mai shelar ya ce na lamince cewa lallai sai an bashi wannan kayan inda ya kawo wanda duk ya kawo in ba a bashi ba to ya zo ni duk abin da zai min maye min na lamince za a bashi kafelu na lamince wato daga na aka san laminci yana inganta kenan ko ana iya lamini ana malaman malikawa suka ce lamini iri biyu ne akwai hamilul mali akwai hamilul waje hamilul mali shine wanda zai ce abu kaza da kake bin wane ka kyale ni zan biya ka ya lamince kenan zai biya dukiya hamilul waje ko shine wane da aka ce za a tsare shi ko aka tsare akan kuɗi ka za a sake shi duk sanda aka bukace shi ma ni a faɗa min na san yadda zan kawo shi na san inda zan kawo shi to shine hamilul wajahi kenan wanda yake lamini na fuska to wanda shi ba ya alkawarin zai biya kuɗin bane amma dai ya ce in an nemi mutumin zai iya kawo shi to wanda aka ce shi din ma in aka nema din ya kasa kawowa to za a ce to ya biya kuɗin ko ya biya abin da ake bin wancan din to
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا yan wan annabi yusuf suka ce tallahi mun rantse da Allah suka yi rantsuwa da ta kasam wannan rantsuwa ce fihi ma'anar ta'ajjubi da wato da ma'anar ta'ajjubi ke ciki wata utatarsu bi ismillahi idza ta'ajjabta bi lashtibahi yanda mai mulha yake fada ita ta da inda za a yi rantsuwa da ita to rantsuwa ce ta wajen da ake nuna mamaki tallahi tallahi laqad alimta tallahi laqad alimtu ma ji ina bin su da filari tallahi la akidanna asnamakum laqad alimtu kun tabbatar ma ji ina ba mu zo ba ina ma kalu zalik su faɗi wannan ne lima zahara min awalihim lamma zahara min ahwalihim ma yadullu ala sirqi yayin da abin da yake shirarwa bisa gaskiyar su ya bayyana daga halayen su har su kanu muwazibina ala ta'ati wal khairat yanda yan wannan na annabi yusuf suka zama masu lizimta akan ayyukan bi da alheru faga min min amrihim har ya kai matsayin su na kula da addini da cewa ba za su zalunci kowa ba ba za su cuci kowa ba anan saddu afwa fa dawabihim cewa sun toshe sun yi takunkumi ga bakin dabbobin dabbobin da suka zo da su liyalla ta kula sha min amwalin nas dan katta taba wani abu daga dukiyar mutane Ah, suka ce wallahi kun sani ma ji idan ba mu zo kasar nan taku ba linum sida fil ardi dan mai banna a wannan kasar ba mun zo bane dan sata wa ba kun nasu bisarikin mu ba barayi bane ma sarakana kaddu tunda muke ba mu taba sata ba قالوا جزاء قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين qalu mai shelar da jama'ar da suke tare da shi suka ce ayil mu'azzin shi wanda mai shelar wa asabuhu da shi da jama'ar da suke tare da shi suka ce kama jaza'uhu to idan an kama barawan a cikin ku me za a yi masa wanda sakamako za a yi masa ku da kanku za ku faɗa ku da kanku za ku faɗa ma sakamakon da za a yi masa ai sariki ai shi mai satar in kun kazo in an kama kun yi kare aka kama kayan satar tare da ku to shi wanda aka samu kayan satar me za a yi masa in dai ku kare kuka fi kauli kuma kuna sariki na ba ba ku zama barayi ba waje da fi ku aka samu abin nan da aka rasa a cikin ku قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين qalu sai yan uwan annabi yusuf suka ce jaza'uhu sakayya da za a yi ga duk wanda aka samu a kayansa aka samu abin nan da ya bata a kayansa mubtada'un jaza'u din mubtada ne babaru labarin sa mun guji da firali duk wanda aka samu a kayansa ai abin da za a yi a bincike ai bincike a bincike kayan kowa in ya so duk wanda aka samu a kayansa to ya zama bawa a bautar da shi yustaraku a bautar da shi sun ma'akkada sannan ya karfafa wannan bi kauli da yake fa huwa ai sariqu jazahu wanda shi barawan wannan a rike shi shine sakamakon sa sakamakon ayil masruqi abinda aka sata la gairu ba wani abu da za a yi ba wannan ba wa kana sunnata ali yaqub wannan shine tsarin iyalin annabi yaqub haka ake in barawo aka kama barawo da kaya to sai a bautar da shi sai ya koma bawa ga waɗanda ya sata a gare su iyaka rayuwarsa Ah, to wata zalika da za'i da zalimi irin wannan sakamakon muke wa duk wani azzalimi shine a bautar da barawo haka ake yi a bisarikat wanda suke zalunta kawunan su da sata fa sarrahu li yusufa li yusufa su da kansu suka yi izini ga annabi yusuf bi tafshin shi ayu yace da cewa abu kayan kowa a bincika fa kana ta wi'a wi'a ya kasance yana bude wannan kayan bayan ya bude wannan kayan wai fatishu ya bincika sun ba da faragi minhu sannan bayan ya gama daga binciken ya ga turullah ya nemi gafarar Allah mai maka zama mai daga abin da ya jefe su da shi ya san ba gaskiya bane ba su ɗauko me ba shi yasa aka sa kaya shi yasa aka sa ma'aunin nan a kayan ɗan uwansa don ya samu damar rike shi ila an wasala ila rahal binyamin har ya kai kayan binyamin wanda shine na ƙarshe faƙala sai ya ce a ba zuna za a zashi an gama wannan ya za a ce ma shi ya dauka kowa ba ku dauka ba balle wannan a hada kayan kawai ku tafi ko ku tafi ku kama hanya faqalu sai suka ce wallahi na na tuku mu wallahi ba mu yadda ba inda dai an tuce mu da sata yanzu ma iya tafiya daga baya a ce ai ko a kayan sa ne mun yasa mu ba za mu kyale ba ta tanzo da fira hali sai ka bincike kayan sa bai nau adabul lidar suka wa anfusina haka zai fi kwanciyar hankalinka zai fi kwanciyar hankalin mu falamma fatawu mata'u ana bude kayan binyamin wajadu suwafi sai ga ma'auni a ciki shine ya fa bada abi au iyatihim فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم abada annabi yusuf ya fara da kayayyakin su fafatasha ya bincike ta fafatasha ya bincike ta kaula wai ai kafin ya kai kayan dan uwansa lillahi tama dan kada a tunce shi sun masa harja sannan ya fito da ma'aunin ai sikaya wannan abin shan ruwan ma'auni min ai ai daga kayan dan uwansa qala ta'ala wani tabaraka ta'ala yace kazalika kinna li yusuf falamma arza minhu da ya fidda ita daga kayan dan uwan na kasal ihi wa turu'usahu min alhaya yan uwan nan gaba daya suka sunkuyi da kawunan su dan kunya ta kama su wa qabalu ala bin yamin da lumunahu suka tarbi yamin suka fuskaci yamin suna ta zargin sa suna ta fada wa yaquluna da suna cewa da shi farahatana wa sawwata wajhana ya ibn rahil kai dan rahila ka kunyata mu ka bakanta fusaku mu ma zala lana minkum bala tun da muke ku dinnan yan gidan rahila kullum sai mun gamu da bala'i daga gare ku فقال بنيامين بنيامين yace bal banu rahila ma zala lakum lahum minkum bala a a su ayan rahila din ne dai ko yaushe suke gamuwa da bala'i daga gare ku zahabtum bi ahi fa ahlaktumuhu fil bariyya kun tafi da dan uwana kuka halakar da shi a jeji inna allazi wara hadha su'a a fi hali wa allazi wara abla abra'ata fi hali wanda duk ya ajiye wannan ma'aunin a kaya na shine wanda ya ajiye kayan da kuka kawo musanyen abincin da aka baku a kayan ku kuka koma da su da kayan naku gida ha kuke cewa ma nabgi hadhihi bira'atuna ruddatilaina kazalikal wa kazalikal kaidi kamar irin wannan tsari kamar irin wannan dabara kidna li yusuf muka dora annabi yusuf akan dabarar da zai annabi yusuf mun dora shi irin wannan dabara Allah na hul itiyala mun sanar da shi yanda zai dabara fi azahi a cikin ya karbo dan uwansa dan uwansa ya zauna ya rike dan uwansa ya zauna wajen sa aifa ma qam yusufa abin da ya afku daga annabi yusuf fi tukar waqi a wannan mas'alar bi wahayi min Allah ta'ala Allah ne ya masa aike ya haka wayi ne izin tunda yake ko da aike ne na Allah fala yuqalu ba za ta yi a ce ba kenan kai fa nada Allah yati bi sarqati wa tamahum biha ma annahum bari'un me yasa ya kira ga yan uwansa da sata yace sun yi sata ya tunce su da sata tare ko da cewa ba su da laifi ba su yi satar ba aka ce a ai tsari ne na Allah aka yi domin a samu dan uwan ya zauna a wajensa dan ba ta haka ba ba hanyar da za a ba a ce dan uwan nan nasa ya zauna a wajensa ma kana li yahuza ahi ahahu ba da za annabi Yusuf ya iya rike dan uwansa raƙiƙa a matsayin baba ala sarikati dan yayi sata fidin maliki in aka ce shari'ar sarkin Misra za a da shari'ar sarkin Misra za a to shari'a a wajensu ba cewa ta yi a bautar da ɓarawo ba a hukumin maliki misra tsarin shari'a na sarkin misra da an da jaza'ahu indahu domin sakamakon sata sakai yadda ake wa barawo a wajen sarkin misra a rarbu za a yi masa dukan tsiya wata gare mu misrail masroki za a sa kuma ya biya ninkin abin da ya sata in ya sati dubu ɗaya sai an ce ya biya dubu sai ya biya dubu biyu kuma a yi masa duka lal istirqaqu ba a ce za a bautar da shi ba illa an sha Allah sai fa idan da Allah ya nufa ya zahu cewa ya rike dan uwan bai kuma abi da hukuncin mahaifi ai lalata kan min azi illa bi mashi'ati la ilhamahu su'ala iwatihi wa jawabahum bi sunnati wato bai samu damar ya rike dan uwan a wajensa ba sai ko da yanda Allah ya nufe ya masa ilhama cewa ya tambayi yan uwan cewa to duk wanda aka kama da satar me za a yi masa wani hukunci za a yi masa su kuma suka ba da amsa da tsarin da ake aiki da shi a wajensu na cewa duk wanda ya sata hukuncinsa a bautar da shi a mai da shi bawa ga wanda ya wasata a narfa'u daraja ciman nasha muna daga darajojin wanda duk muka nufi ɗaukaka duk wanda Allah ya nufi ɗaukaka darajarsa sai ya daga yana daga cikin ɗaukaka darajojin Allah ya fore wa ɗan adam ilimi yadda Allah ya faɗa ya fa'u lahu lazina yarfa'i lahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajati a wal irafati wato wata kira darajati man nasha ba faduwa akan ta a gargashin taguza wata kira ko wata nuni narfa'u darajatin man nasha muna ya zama darajatin din a sannan sai ya zama kamar shi yan tamizi ne ko muna ɗaukaka wanda muka so darajoji ya zama darajarsa ta ɗaukaka gwargwadon da ilimin dan adam gwargwadon haka ɗaukakar darajarsa shi yasa sai dai ali yake faɗa a baitocin da aka ruwaito daga gare shi cewa wa qadru kulli imri'in ma kana yusinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u matsayin kowane mutum gwargwadon abin da ya kyautata ni daga ilimi abin da ya iya daga ilimi ko yaushe ana samun jahilai su zamo gaba suke da ma'abuta ilimi to wa fawqa kulli zai ilmin alim wato bil ilmi a cikin ilimi ka Yusuf kamar shi annabi Yusuf yanda Allah ya ɗaukaka matsayin sa ya bashi ilimi daban-daban wa fawqa kulli zai ilmin alim duk wani masani akwai wanda yake sama da shi a ilimi duk irin yanda ka kai ilimi to kai da akwai wanda yake sama da kai fa min al mahalukin a cikin abiban halitta akwai wanda yake yafi shi alam minhu wanda yake yafi shi sani hatta yanta ya ila Allah har abin da ya karshe ya kai ga Allah tabaraka wa ta'ala
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون kalu mutanen nan na annabi yusuf yan uwansa suka ce in yasrik in binyamin ne ya sata a yanzu a sabab hadil maqala dalilin fadar su wannan magana annahu cewa lamma haraja sa'u min ri- min rahil ba binyamin min rahil binyamin yayin da ma'aunin nan ya fito daga kayan binyamin iftara hal ihwatu yan uwan sun ji kunya kwarai wa nakasuru usaw suka sun kui da kawunan su suka faɗa ta bari'ata lissatim don su kubutar da janibinsu idan ya yi sata dama ba farko ba kenan eh satar da Allah ta wajen mahaifiyarsu ta zo don da a gidan su ne ɗayan ɗakinsu ne suke sata a shi ta yi kenan ta wajen mahaifiyarsu ne haka ya zo wa a tobi in suka zo da in almufidati lishakki wadda take fa'idantar da kokondo iza ita take fa- fa'idantar da tabbas ayin iza da take ta fa'idantar da tabbas amma kuma sai zamo ba ta yin jazma ita ko in da ba ta tabbatarwa sai ta zamo ita ce take jazma shine wani yake cewa ana iza ya wato shakaktu ana in shakaktu jazamtu wa iza ta haqqaqatu lam ajzim ana in shakaktu jazamtu wa iza ta haqqaqatu lam ajzim ni idan ina kokonto shine nazo da in shine ma inda yazo da shi in din to sai in jazama sai in jazama in tana zamtar fi'ilai guda biyu wa zimbi'in fi'ilai ne wa zimbi'in wa ma bi haƙar ulhika fi'ilai ne ya katari na sharɗan ƙuddima ya tulur da za a wajawabar rusima to domin ba su tabbatar da sai ya yi sata ba don zarar an fito da ma'aunin daga kayansa domin ai akwai hanyoyi da yawa duk mai tunani don kaga abu da farko yadda yake nuna wato kaka ɗauka lalle haka ne tayo ba hakan ba ne akwai wani abu da a suka ce idan har shi ya sata to ai dan uwansa ma ya riga ya yi sata a baya ai yusuf suna nufin annabi yusuf wa kana salaka li abi ummi sanama min zabi shi an ce satar da aka ce yayi kakansa na wajen uwa yana da wani gunki na zinari wanda yake bautawa to sai annabi yusuf ya dauke gunkin nan ya je ya kakkarya faka sarahu ya dauka ya je ya karya fa fa- lillahi abu da dan kada shi kakan ya ci gaba da bautar wannan gunkin kaga ahadu aqwalim bisarikati lati nasabu halau wannan ɗaya ne daga cikin zantutuka game da satar da suka dangana gare shi a wakila wani kaula aka ce satar da wani almajiri ya zo masa wata rana sai ya ɗauko kwai daga gidan a boye ya miƙa wa mai almajirin nan wasu ka ce ya ɗau tsutsa kaza daga tsuntsayen wanda suke gidan annabi yaƙo ya ba da ita ga wani almajiri wasu suka ce yi habbi'u ta'ama ya kasance yana ɓoye abinci daga inda ake cin abincin akushin cin abincin don almajirai ya ringa basu daga baya ba suka ce a gaba ɗaya ba bai sata ba ko a zahirin ko a baɗinin tuma ce kaɗai aka yi wannan kuwa cewa an masa ‘yan uwan mahaifinsa ita ce ta rene shi bayan mutuwar uwarsa ta so shi so mai tsanani yayin da ya girma ya fara girma ya fara zamowa saurayi sai kuma shi ubansa ya zamo ba wanda yake so irin wannan ɗanasa shi yasa ga 'yan uwarsa tana son ɗan nan ga shi ba yana son kuma kowanne yana nuna ba zai iya haƙuri a ce ya rayu ba tare da shi ba ya so shi sai ya ce da 'yar uwarsa ya ke 'yar uwata ki miƙo min su Yusuf ki dawo min da Yusuf wallahi ba ni iya jure a ce baya tare da ni ko da sa'a ɗaya sai ta ce wallahi ba zan baka ba lawo ɗikawo sai ce ai wallahi ba zan ban miki shi ba ba zan bar shi ya zauna a wajen ki ba ta ce anzur ilaihi ka kyale shi a waje na to kwanuka tunda ka ce sai ka dauke danka zan baka shi amma dai abin da nake so kafin ka zo ka dauka ka dan bani wakaci hukunta kallonsa kowannen kallon da zai masa zai sa in haƙura da rabuwa da shi sai mahaifin annabi Yaqub- annabi yaqub ya aikata haka fa amadat ta nufi ila man ikatin kana lissa zuwa wata damara ta mahaifinsu annabi isa suna gadata dangane da girma babban ishi ake fara ba in ya mutu sai a ba mai bin sa a girma ita ko wannan amma ta annabi yaqub ita ce babba a duk ƴaƴan annabi isa wannan damarar tana wajenta ta daura damarar nan a tsakiyar annabi yusuf karkashin tufafinsa alhali yana yaro sannan ta ce faƙattu man da kata saƙa hakika na nemi ɗamarar annabi isa mahaifin mu banganta ba sai suka bince ma'abuta gidan duk wanda suke duk wanda yake gidan sai da aka bincike shi sai ko gashi an gano ɗamarar tare da annabi yusuf sai annabi annabi yusuf sai annabi yaqub ya ce in har shi ya ɗauki wannan ɗamarar to za a ban miki dole a ban miki shi yasa ta samu dama ta rike annabi yusuf a wajenta har sai da ta mutu to farkan sarka abu lahu min qabl fa sarraha yusuf annabi yusuf da ya ji wannan magana tasu sai ya ɓoye tafinar sai a ransa bai ba su amsa ba wala yubdiha bai bayyana ta ba isra bai bayyana ta ba gare su kala yace wato antum shaurun makana ku ne ku lalacewa a matsayin yusuf ahi daga annabi yusuf da dan uwansa binyamin abin da suke na banna bai kai a in ma sun yi bannar bai kai abin da ku kuke ba me yasa li sarqatkum ahaku dan ku kun saci dan uwanku min abeku daga wajen mahaifinku wa zulmikum lahu kun zalunce shi wallahu alim ba tasfur Allah shine masanin irin duk abin da kuke tsare tsare ko kuke subantawa min amri daga lamarinsa qalu
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ عدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا dan wa annabi yusuf suka ce da shi ya ayu halaziz ya wannan babban waziri sau hazil matala dalilin fadar wannan magana annahu lamma taharaja sa'a cewa inda ya fidda ma'aunin mirhal binyamin da kamin yamin gariba rubel zalik rubel ɗaya daga cikin ƴan uwan manya yi fushi da haka wa kana banu yaqub idza garibu lam yaqub banu yaqub sun kasance in suka yi fushi uba wanda yake tare sai garbi shehu robin ya kasance idan ya hada a cikin fushi to ba wanda yake iya tare fushin nasa ya kasance idan ya ihu duk mai ciki sai ta sai ta bari idan ta ji muryarsa tare da wannan kuma ya kasance idan wani daga ƴaƴan annabi yaqub ya taba jikinsa sai fushin nasa ya shuru ya kawaita sai fushin ya kwanta kuma shi robel ya kasance shine mafi karfin yan uwa mafi tsananin su an ce wannan sifa ce ta shabun ɗaya dan uwan shi ma haka yake sai suka ce da yan uwan su biyu kai kasuwannin misra guda nawa ne suka ce goma sai shi robel ko shabun ya ce an tubul aswaka to ko ku je ku tsaya kasuwanni kan wani ya ce zai mana tawaye duk kasuwa ku tsaya in ya so ni kuma zan tsaya a fada zan maganin sarkin sai mun dau dan koma mun tafi da shi ko ku ku ku tsaya mun wajen sarkin ni zan muku maganin kasuwoyin sai suka koma wajen annabi su suka shiga Robel ya ce kai wannan sarki ko ka yadda ka dawo mana da dan uwanmu ko zan yi wata ƙara ƙara la ya qabi misran mar'atun hamil da ba wata mace mai ciki da za ta rage a ƙasar misra sai ta yi barin cikin ta sai duk gashin da ke jikin robel ya miƙe ya tashi har ta furinga huda tufafinsa tana fitowa sai annabi yusuf da ya ce da wani ɗansa ƙarami kan je ka tsaya daura da wannan mai ƙarar ka shafi jikinsa massa ya massu fa massahu ka shafi jikinsa ko aw huzbi yadihi ko ka kama hannunsa masisa ne asali ko yamsasu ya je wajensa yayin da ya taba shi sai fishin kuma ya kawai sai ya ce da yan uwansa kai a cikin kuwa ya taba ne suka ce lami suka min na ahadun ba wanda ya taba ka a cikin mu sai ya robin ya ce wannan iri ne daga irin annabi yaqub wanda duk ya taba ni to dangin annabi yaqub zuriya annabi yaqub ne ya fushi mushi na biyu annabi su ya tashi zuwa gare shi ya shure shi da kafa min yadda ya kama hannu daga hannayensa ya fada gas sai ya fadi gas sai ya ce da su annabi yusuf ya ce da su ku jama'a birani ya wannan gani kuke ta zumuna Allah a hada shaddu minkum cewa ba wanda ya fi ku karfi yayin da suka ga abin da ya saukan musu suka ga cewa ba wata hanya da za su musu kukuta faɗan nasu ba zai rana ba sannan ne suka kaskan da kai wazallo suka ba da kai suka komo rarrashi
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا إن النبي يوسف سكتشيدا النبي يوسف الهالي أسنن بس غاني شباب يا أيها العزيز يا ونن وزير sababu hazil makala to wato an yi wannan ko ya wannan waziri ina lahu aba shi wannan da da ka rike da sunan yayi sata yana da uba sheha tsoho kabira wanda ya tsufa tukuf yuhibbuhu aksara minna yana son sa fiye da yanda yake son mu wa yatasalla bihi an wuldihi halik yana dai ba hakuri da shi yana yin hakuri da shi daga ɗansa wanda ya halaka in ya ganshi sai ya zama ya samu hutawa a gaba da wancan wai huzinuhu firaquhu gamuwa da shi zai sa shi cikin bakin ciki fa wuz na makana sai yasa abin da zamu roƙa daga gare ka muna roƙo ka hakura ka daure ka ɗau ɗaya daga cikin mu a maimakon shi wannan ista abidhu ka bai da shi bawa ka kama wanda duk kaga za ka kama a cikin mu ka bai da shi bawa mun yadda makana a maimakon wannan badalan min a maimakon wannan inna na raka min almuslimin hakika mu muna ganin ka da kana cin masu kyautata aiki ai fi afalika kana tsayawa ka kyautata a ayyukanka wa il ka ka kyautata a ayyukanka wa ilaina ka kyautata gare mu fito fetul kaili usdar riyafa wa gairi zalik a irin yanda ka cika mana awo kai karbe mu hannu biyu da sauran abubuwa daban-daban da kake lalle mun tabbatar kai din nan kana cikin masu kyautatawa bala قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال النبي يوسف يتي معاذ الله نا نيمان الله الله كياي muna neman kyayewar Allah nusiba alal masdari an nasarce shi bisa masdari ko zufa fi'luhu ko rifa ila al-maf'ul ay na'udhu billahi muna neman tsari da Allah irin neman tsarin da ake da Allah an min an nahuza daga a ce za mu dau wani illa min wajenna matana inda wani daban ba wanda muka ga kayan mu a wajensa ba ai mu wanda muka kama da kayan mu shi ya dau kayan mu shi za mu kama shi za mu daure shi za mu mayar bawa amma ba wani daban ba lame kulman saraka bai ce man saraka ba ta harruza min alkazibi domin kiyaya daga ya faɗi magana da ba gaskiya ba dan yace man saraka ai dan wannan su ba sata yi ba shi yasa sai yace an nahuza illa man wajadna mata'ana inda in a yayin nan mun zama azzalimai in muka ce za mu kama wani daban ba wanda muka samu kama ba a wajensa ai mun zama azzalimai to falamma sai'asu لما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين آه آه فلما استيأسوا منه يعني عندك فسد kauna daga cewa zai saurare su zai aiki da wannan abin da suka nema cewa duk alamu na nuna cewa annabi yusuf ba zai da wannan shawarar ba wanda aka kama da kaya shi za a rike wanda aka kama da kaya shi za a rike kuma wannan magana sai zama tana da wata ishara babba wajen sufaye da arbabul qulub cewa wanda duk ya rike wani abu na Allah ya zamo yana tare da shi to in an zo dauka to ai damin da shi za a dauka amma baka rike baka rike komai na Allah baka ringa sa ran wai in an zo daukan na Allah za a dauka da kai shi na ba ba azalla ya annahu illa ma wajanna mata ana inda ai wanda muka samu kayan mu a wajen sa ai shi za ai wanda aka samu da abin da yake na Allah to in an tashi daukan na Allah ai shi za a dauka eh ba kai da kake cika baki da kiran Allah ba a alhali ba wani abu na Allah a wajenka a samu kana da abu ba na Allah tabaraka wa ta'ala kana tahalluki da ahlakul lahi yanda ake faɗa duk sunayen nan na Allah subhanahu wa ta'ala guda 99 in ka dauke Allahu kulluha salihatun litta'alluqi wa tahalluqi dukkanin ta ta dace ai ta'alluqi da ita ai tahalluqi da ita ismul lahi faqat huwa salihul litta'alluqi sunan Allahu shine kada ya dace ga ta'alluki to in ka ɗebi ka ɗebi sunayen nan na Allah ya zama kana ta tahalluki da su ai shikenan an zo neman na Allah an samu an samu man wajen nama ta ana inda man inda hu mata'una shikenan sai a dauka haka amma ba haka kawai da zarar cika baki a ce za a dauka haka ba ba za a dauka ba ba za a dauka ba falan masa ya sumin yayin da suke yanke kauna daga gare shi ya iso nan istaf'ala ya zo da ma'anar mujarradi istaf'ala ya zo da ma'anar mujarradi lokacin da yan uwan annabi yusuf suka fidda rai daga cewa zai saurare su a wannan bukata tasu hala su sai suka ware waje daya e ta zalo suka jajike suka zaya waje daya najiyan suna shawarwari suna asiri tsakanin su najiyan din hali ne wal ma'ana abinda ake nufi hala su suka ware jikin su hala kaunihim mutanajina hala zama wasu masu yin asiri wa shawarina suna masu shawara da juna fi amri hazihil qarya a game da wannan babban matsala da ta faru dan uwan da aka rike alkawari akan cewa lalle lalle za su dawo da shi gashi kuma wani abu ya faru an rike shi to ya kenan za a najiyan din masdarun yasluhu lil wahid wa ghairihi shi najiyu masdari ne ya dace a sake shi ga daya kowaninsa kuma namiji ma da mace za a ce rajulun najiyu rajulani najiyu rijalun najiyu imra'atun najiyu imra'atani najiyu niswatun najiyu ayu naji ba ruhun baram ya sashin su yana asiri da sashi kala kabiruhum babban su yace shine sinnan a shekaru shine robel robel shine babban su a shekaru aura ayan koko a ra'ayi shine yahuza yahuda yace alam ta alam ashe ba ku sani ba anna baku kun manta ne da cewa mahaifin ku da ya zalli kun maskar ya riƙe alkawari a kanku ahadan alkawari min Allah daga Allah fi ayi ku gaba da cewa lalle sai da kai masa rantsuwa wallahi za ku kula da dan uwan nan naku sai fa abin ya fi karfin ku sannan ne za ku koma masa bashi yanzu ya za ku koma bashi wa min qablu ma faratun fi yusuf daman a baya kun yi sakaci a ce lamarin annabi yusuf wato wa min qablu faratun fi yusuf ma din ta zama sila ce kenan a wasu kace a masariya ce wa min qablu tafridukum fi yusuf a wato tafridukum fi yusuf min qablu sakacin ku a cikin annabi yusuf ya riga ya gabata in an ce ma din masariya ce ya zama ma faratun din masari ne kamar an ce tafridukum fi yusufa to min qabl din kuma shine labari shine yace mubtada'un habaruhu min qabl mubtada ne labarin sa shine min qabl a falana burahlar shi yace shi yace yayi alkawari bayan da za ya fita daga kasar misra ku farik al'arra bayan da za a yaba kasar misra arra misra kasar misra ta ya zana liya abiya sai fa idan ubana ne da kan sai rubuto min cewa yana son in dawo gida amma ni in dai ba uwana bane ya min izini in koma gida in ce da baba ai dan nan ya bata ko dan nan ga abin da ya faru gare shi ba zan iya ba ba zan iya ba aw ta zana li abiya bil audati ilai sai dai idan babana ne ya min izini in koma gare shi aw ya hukuma Allahu ne ko kuma Allah ya fani mafita bi halasa ahi ta fuskar kubutar da dan uwana to sannan ne zan koma gida wa huwa hayrul hakimin ubangiji shine fayayyen masu hukunci a adaluhu shine mafi adalcin din masu hukunci din mai hukunci adalcin sa bai kai kamar adalcin Allah ba subhanahu wata'ala yarju irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka sarqa وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا الى ابيكم شاwarar da zan baku ku koma gida amma ni dai ba da ni ba ku ku je fa qulu ku fada wa mahaifin mu ya abana ya baba inna ma amrahum bizalik abin da yasa robel ko yahuda ya umarce su da yin haka litazula tumatu anhum domin tuhuma ta gushe daga risu inda abihim wajen mahaifinsu ku je ku ce da baba ya baba inna ibnaka saraka dan nan naka da ka hada mu da shi har kake cewa sai mun rantsi cewa wallahi za mu dawo da shi lafiya to mun fita da niyyar mu je mu dawo da shi lafiya amma kuma abin da ya faru ya hana mu dawo da shi lafiyan daga wajensa ne ba mu muka jawo ba kaji kaji dan nan naka yayi sata nasabuhu lissarga sun dangana shi ga sata liyanam shadu suwa'a kar hurja min mata'i domin a gaban su sun ga an ɗauko ma'auni a daga kayansa fagalaba ala zannihim annahu sarak sai ya sa zama a ce yayi sata sai ya furin jaya ga zatan su fal zalika sabu ila sarikati fi zalil hal la fil haqiqa wannan ne yasa suka dangana shi zuwa cewa yayi satar amma a zahiri ba wai a haqiqa ba a haqiqa su kansu suna tunani anya kuwa anya kuwa to amma kuma ga abin da suka gani ga abin da suka gani ya kenan kaga dole sai suka gaskata abin da suka gani din wa ma kunna wa ma shaidina ba mu shaida ba alaihi a kansa illa bima alimna sai ko abinda muka sakankance ta yakanna ta yakanna alifin kono a ba faduwa ba ce akai fataha ce da shadda ta yakanna ta yakanna abinda muka sakankance ta yakana ta yakanna kafin da nunin da shadda daga ta yakana awan ta fa'ala min mushahadati sa'i sai da abinda muka sakankance muka tabbatar daga ganin an fito da ma'auni min rahali fi rahali a kayan shi dan uwan nan namu binyamin wa ma kunna lil ghabi hafiz amma ba mu san abin da ke boye ba abin da yake boye mu ba mu sani ba ya ake ya dauka dauka ye a'a ya ake wata hanya ce aka bi har kwanan nan ya kai kayansa koko koko duk wannan dai mu ba mu sani ba amma dai abin da muka gani shi muka faɗa ma ba mu zama masu kiyayewa ba lil gaibi lima ga ba annaga abin da ya fafu da gare mu hina da'il mausiki ko san da muka yarjejeniya da kai har muka rantse ma cewa wallahi za mu dawo ma da ɗanka ba mu san haka za ta faru ba san da muke ma rantsuwan nan wallahi za mu dawo ma da ɗanka wallahi ba mu san haka za ta faru ba walau an alimna annahu yasruqu da mun san cewa zai sata lamna husu da ba mu tafi da shi ba da ba mu tafi da shi ba
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون in har kana kokanto game da maganar da muka faɗa ma wasu alil ƙareta ka aika a tambayi garin da muka je duk mutan garin sun ji cewa binyamin an samu ma'aunin sarki a kayansa ba kaga muka yi muka ce yayi ba abu ne wanda kowa ya sani ka tambayi alƙaryar da muka kasance a cikin tahiyar misru ita ce misra ai arsil ila ahliha ka aika zuwa mutanen misra fasalhum ka tambaye su wal'ira ka tambayi ayari matafiya ai asabal iri ma'abuta karabka allati aqbal na da muka tawo a cikin wani qawmi min kan'ana wasu mutane ne daga kan'ana wa kano jirana li yaquba makotan annabi yaqub ne su ma ka aika ka tambaye su fi qawmin na lisadiqun mun tabbatar maganar da muka faɗa ma ita ce karshen gaskiya mu masu gaskiya ne fi qaulina a cikin abin da muka faɗa ma farajau ilai suka koma gare shi su yan uwan wa qalu lahu zalika sai da masa aka masa shawara wannan dan uwa nasu Robel ko Yahuda
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم kala annabi yaqub bai yadda da maganar nan da suka je suka faɗa ba bari abin da yace da su bal sawwalat zayyana lakum amsukum amra rawukan ku ne suka kawata muku tsa- wani lamari fa fa'altum muhu kuka aikata ittahamahum abinda yasa ya tumce su lima sabaqa minhu saboda abin da ya riga ya gabata daga gare su min amri yusuf a lamarin annabi yusuf a lamarin annabi yusuf ga yanda suka shi yasa ake cewa dan adam yake yayi ƙarya in yi ƙarya sau ɗaya sai a ringa ɗaukan ko yaushe ma makarcin ne ko da san da yayi gaskiya ko da san da yayi gaskiya sai a ɗauka ai ba gaskiya bace saboda abin da aka kama da na yayi a baya na ƙarya kaga dai a nan suna da gaskiya yadda suka faɗa haka aka yi iyakar yadda aka yi kenan an fito da ma'auni daga kayan binyamin aka ce ai lalle shi ya ɗauka dan ba shi ya ɗauka ba ma'auni ba zai kai kansa cikin kayansa ba shi yasa lalle shi ya ɗauka kenan to amma shi mahaifin ya zama gaba ɗaya wannan bai wani gamsar da shi ba kawai sai tuna masa baye fa saurin jami haƙuri na haƙuri ne kyakkyawa haƙuri da haƙuri ne kyakkyawa wata kaddama ya gabata gare mu a baya annas sabral jamila cewa hakuri kyakkyawa huwa allazi la shakwa ma'ahu limaluk shine wanda ba kai kara ga mahaluki tare da shi wanda ya hakuri da abinda Allah ya sauka masa hakuri wanda yake kyakkyawa to ba zai kai karar Allah ga wani mahaluki ba ba zai ce kaga abin da nake ciki kaga abin da nake ciki in yace kaga abin da nake wa ya sa shi a ciki ba Allah ba to wanda yake faɗa wan Allah ne ba Allah bane kaga ya kai ƙara Allah kenan ga wani mahaloji to hakuri wato sabrul jamil shine wanda ba wannan duk abin da kake ciki kaka yadda ma ka faɗa wani kaka yadda ma wani ya sani balle har ya tambaye ka ya ake ciki ne a ce sai kai masa bayani ka iso da sanin Allah sanin Allah ya wadatar da kai ba sai wani ya ba sai wani ya ji ba hasbul ilahi shuhuduhu li wujudihi ko fala walay shay'in akbaru shahada to asallahu ya fusata ubangiji tabaraka wata'ala an yace ne bihim ya zo mana da su ya zo min da ƴaƴan na guda biyu biyu su ahwai annabi yusuf da ƴan uwansa guda biyu da shi ɗan uwansa da aka rike masa sunan ya sata da kuma ɗan ɗan uwan wanda yake cewa shi wallahi ba zai zo mu haɗa ido ba sai fa in ni nace ya zo inna huwa al-alim ubangiji shine masani bi hali da hali na alhakim gwani fi sunihi a cikin duk abin da yake inna ma qala zalika ya faɗi wannan li'annahu lamma dala huzuru domin shi yayin da bakin cikin sai tsawaita washtar da karbu damuwarsa ta tsananta ya san cewa ubangiji tabaraka ta'ala da sannu zai sanya masa mafita da mafita zai yaye masa zai bashi mafita dan lamarin da sha'an duk sanda bakin ciki ya tsananta sai zama ya fi gaggawa a sami yayewa shi yasa inda zo a sashen hadisai ishtaddi azamatu tamfarji a tsanance tsanance ki ƙara tsananta in kika ƙara tsananta to mun san yayewa ki ta zo yayewa ki ta zo a kusa to wasu suka ce annabi yaqub Allah ya tsinka da shi bisa yanda abin yake a baɗi cewa ƴaƴansa ukun duk suna nan da rai ba abin da ya taɓa su cewa da sannu zai haɗu da su sai dai an umarce shi ya ɓoye wannan ya nuni tilkar isharata wannan nunin zuwa saninsa ya nuni da wannan dan ya nuni zuwa saninsa a inda huwa alimul hakim ubangiji shine masani da hali na gwani a cikin duk abin da yake wata walla an wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim wata walla an annabi yaqub ya juya da baya daga gare su yake duban inda suke ma a tarikan hidaban yana mai barin magana da su wa kala yace ya asafai ya tsananin tsananin bakin ciki na al'alifu badalun min ya lirafa alifin ya asafa alifin badali ne daga irafa ai ya huzuni ai ya bakin ciki na ka zo yanzu ne zamanin ka yanzu ne nake da damar nuna bakin ciki domin abin da zai sa ai bakin cikin ya faru gare ni wa qala ya asafa ala yusuf ina bakin ciki rabuwa da annabi yusuf wa bi yarrat ainahu idanunsa ta fari tas idanunsa ta fari tas wato ta koma fara saboda tsananin kuka duk wato abin da yake bakin sai ya zama kamar ya tsiyaye wa haza bina'un to wa falam yasha ya zama ba ganin komai su ta sinina ya dore a bisa haka har shekaru shida wa hadha bina'u ala jawaz misli hadha ala al-anbiya wannan fa an gina bisa cewa ai irin wannan abu ne wanda yake jaizi ya zo a haƙƙin annabawa ba da tabligi bayan isar da aike wa shahadil amri da shuhurantar lamarin su a ce lamarin su ya shura wakila wasu suka ce ma'ana ibn rad ainahu ra'ufa basaruhu ganin sa rauni min kasratil bukai saboda yawan kukan da yake wattisalid dam'i ba'aruhi bi ba'arin da yanda hawa yake saduwa wani da sashi wala bai kun abi hakikatan ba wai makan cewa yayi ba a hakika bal min kasratil bukai bari saboda yawaita kukansa sara ala gishawat ala insanil aini gishawat sai zama akwai wani rufe rufe bisa marfin idanunsa wato abin da ake cewa insanul aini farin sa wanda yake gani da shi minan nazari wadda ba ta atula minan nazar wadda ta hana shi ya gani wala ya sabu aslan amma ba ganin nasa ya tafi gaba ɗaya ba wa haza wannan fassarar huwa al ita tafi kusa da ai riko da ita yace ya bakin ciki na bisa annabi yusuf wa bai ra'ana idanun su tai fare ma sawadu ma ko da bayar mai bukai min alhuzni saboda tsannin bakin ciki alai ga annabi yusuf fa wa kaze shi ya zama mai matukar damuwa magamun abun bakantawa rai makarobin abun gamawa da damuwa la yasaru karbu la yusiru karbu amma baya bayyana damuwar tasa yana matukar damuwa game da annabi yusuf amma ko baya bayyanawa
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا يا إن الناس سكتي تالله سرن إذا الله wato ai tasliyatan lahu sun faɗa haka dan hukuntawa gare shi alama na zalabi min al-huzn azim bisa abin da ya sauka masa ne daga bakin ciki mai girma in kulta in kace kai fa alafu ala shay la alamu haqiqatu me yasa suka rantsa akan abin da ba san haqiqarsa ba za a ba da amsa da cewa sun rantse ne bisa abin da ake kira rinjayen zato shi ko zato wanda yake amin rinjayar da shi matsayin su ɗaya da su kankan cewa yana da gasasshiyar rantsuwa wanda ba a layuwa hazu bihil abdu ba a rukon bawa da shi layuwa hazu layuwa hizu kumullahu ba a rukon bawa da shi kalu suka ce talatin tabtau taskuru yusuf wallahi baka gushewa kana ambatan annabi yusuf hatta ta kuna halara har ka zamo kana dab da halaka kana dab da mutuwa mushi ba ala halaki kana dab da mutuwa a lidulil wararika dan dadewar baka da lafiya dan dadewar rashin lafiya ka o musdar fi hararan din masdari ne ya sauyi fihi alwahidu wal isnaini wa gairuhu da mutum ɗaya da abinda ba mutum ɗaya ba dai yayi daidai a ciki za a ce rajulun hararu imra'atun hararu rajulani hararu rijalun hararu hindani hararu alhindatu hararu duk hararu din yanda yake haka ake barin sa saboda asali masari ne aka kuna min alhalikin ko ka zama daga wanda suke halaka ko almauta matattu kukan da kake karshen ta sai ya makantar da kai ko ko ya mai da kai wato matacce ko saboda tsananin kukan karshen ta zaka zo har sai ta mutu kala
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال النبي يعقوب يتشي دسو إنما أشكو بثي دار دينا كي قارر بكين تكي لا هو عظيم الحسن سيني بقين جرمان مفي جرمان بكين تكي الذي لا يصبر عليه wanda ba a iya juriya a kansa ta yi ba sa'ilan nasi sai an yaɗa wa mutane domin wani bakin cikin akan lamari yana daga abin da yake ƙara ƙarfafa shi a ce ba za ka faɗa wa kowa ba amma idan zama za ka faɗa wa wani to sai ya zama abin da za ka ji ma na ansa daga bakinsa ya fara rage ma raɗaɗin bakin cikin wannan lamarin a ƙala in ce ina yadda ina kai ƙarar damuwa ta wasu ne da bakin ciki na ilallai zuwa ga Allah la ila gairihi ba ga waninsa ba fa wala zai tamfa shakawa ilai ubangiji shine wanda kai ƙara zuwa gare shi ke da rana shine kai ƙara gare shi ke da amfani wa'alam ku tabbata ni dinnan na sani min Allah daga lamarin Allah ma la ta'lamu abinda ko ba ku sani ba na fi ku sanin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala albasu tafriqul huzni wa isaruhu li anna insana domin shi mutum idan sa tara huzna idan ya rufe bakin ciki wakatan wa ya boye shi kana hamma sai ya zama damuwa wai za da karahu da gari idan ko ya ambata ga wannan sa kana basfan sai ya zama abin yadawa balbasu ashaddul huzni shi ba su shi ne mafi tsananin bakin ciki wa hadhihi maqalatu wannan maganar qala ha jibril jibrila annabi yusuf ya faɗe ta ne ga annabi jibril alayhi salam lima warada wa ga malaika jibril ya faɗe ta ne ga malaika jibril alayhi salam lima warada saboda abin da yazo a hadisi annahu kana li yaquba shahasun mu'ahil lahu cewa annabi yaqub yana da wani dan yana da wani mutum wanda suke yan uwantaka suke abuta faƙara lahu sai mutumin nan abokin annabi yaqub ya ce da shi za ta yi min wata rana ya yaqub mana zai asaba masarar kai yaqub me ya tafi da ganinka me yasa zuwa ka gani wa mana zai kawo sa zara me yasa bayan ka yi gwafa ƙara ya ce amma zai asaba masari amma abin da ya tafi da gani na falbukawa ala yusuf kuka musu annabi yusuf wa amma zai kawo sa zare amma abin da ya lankwasa bayana falhuzun ala binyamin bakin cikin damuwar da nake akan binyamin fata wa jibril malaka jibril ya zo masa fa kala lahu yace da shi ya yaqub ya yaqub ya yaqub inna la yaqulu salam Allah ya ce a gaishe ka wa yaqulu laka Allah ya ce kuma a fada ma a ma tastahi an tashkuwa ila gari yanzu a ce ka kai kara ga wani na wannan bai sa a ce ka ji kunya ba ya za ka kai kara ga wani na fa kala to a sannan ne annabi yaqub ya ce ina ma shku basiwa ne ila Allah fa kala jibrilu sai an da malaika jibril ya ce Allahu alim ma tashku Allah ne ya san abin da kake kai kara wa inna ma wutu yaqub bi haza abin da yasa aka raurakance aka raurakance annabi yaqub da wannan magana da ya faɗa li anna hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin domin hasana a haƙin abraru don an kai ga muqarrabai wannan hasana ta haƙin abraru ta koma sayya li anna itaba dan faɗa da ake yi alaƙar lil martabati ana yin sa ne bisa gwargwadon matsayi ana yin fada ne gwargwadon matsayin wanda za a yi wa fada to na sa abin da ba sani ba daga wajen Allah min anna ru'ya yusufa daga cewa mafarkin annabi yusuf sirkun gaskiya ne wa huwa hayyu na san yanzu yana nan da rai sun magala sannan yace يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أنا بيقوم يتشير سو يا بني يا كو يا أنا اذهبوا فتاش فتفي فتحسسوا ku nemi ganowa min Yusuf daga annabi Yusuf ku yi kokari yanda duk za ku yi, ku gano annabi Yusuf sababu tilkal maqala abin da yasa faɗi wannan maganar anna auladahu cewa ƴaƴansa nan ma abaruhu bi sirati malik misra da suka ba annabi aqub labari da irin tadar sarkin misra irin al'adunsa da yanda yake tafi da komai nasa wa kama li halihi da cikar halinsa fi jami'a aqwalihi wa af'alihi a baki ɗayan abin da yake faɗa da kuma abin da yake aikatawa a sat nafsu yaqub sai ran annabi yaqub ta ji alamu wada bai an yakuna huwa yusuf ya sa ran ko wannan zai zama annabi yusuf fa inda zalika qala sannan ne yace ya ku ƴaƴana isabu ya kamata ku tashi ku je ku tafi fata hasusun yusuf ku tsaya ku bincika daga annabi yusuf a dalabul habari wato ta hasusu shine neman labari bil hasati da baki ɗayan gabobi na zahiri na mutum wata jasusu ta jasusi bi ma'ana shi ma dai ma'anar su ɗaya da ta hasusi ruya an ruwaito anna yaquba cewa annabi yaqub hina amara auladahu yayin da mace ƴaƴansa an yi sabu su tafi dan su zo da labarin annabi yusuf da dan uwansa ya rubuta musu wasiƙa zuwa ga Yusuf. Lamma habasa inda hu Binyamina yayin da shi annabi Yusuf ya rike Binyamin a wajensa. Wasiƙar da annabi Yaƙub ya rubuta wa shi Yusuf kenan bai san cewa shi ne ba. Wannan wasiƙa daga Yaƙub wanda yake na Allah, mutumin Allah shine Isra'il. dan annabi isa da zabihullah wanda Allah ya nufi a yanka amma daga baya aka fanshe shi dan annabi ibrahim badadin Allah ina rubuta wasiƙa nan zuwa sarkin misra bayan wannan mu mu ma'abuta gida ne da aka wakala musiba da mu amma kakana annabi ibrahim an ɗaura hannayensa da ƙafafunsa yana ji yana gani aka ɗauka aka jefa a wuta ya nuna haƙuri ga lamarin Allah amma amina Ismail an samu an jarrabe shi da bakunci amina wan mahaifina shine annabi Ismail ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam shi kuma an jarrabe shi da bakunci ya zauna a ƙasar maka tun yana ɗan ƙarami amma shi ma sabara ya nuna juriya ga lamarin Allah amma mahaifina shine annabi Isa'u an jarrabe shi da cewa an nufi a yanka shi har an ɗora tsawuka a kan ƙeyarsa sai Allah ya fanshe shi wa faɗa na bi zirhin azim amma ne ina da ɗa duk a ‘ya'yana ba wanda na fi so kamarsa sai ‘yan uwansa suka tafi da shi zuwa jeji sannan suka zo da rigarsa an kwaɓe da jini suka ce ai kura ce ta cinye shi sai idanuna ta tafi saboda tsananin kuka a kansa sannan na da wani ɗan ya kasance ɗan uwan wannan ɗaya ɗan uwan na wanda ya bata shaƙiƙi ya ce na ringa haƙurƙurta da shi cewa kai ne habasta ka ɗaure shi a wajenka ta ce wai ya yi sata ka gane mu mutanen gida ne da bayan da za a ce mun yi sata bayan da za a ci masan barawo bayan da za a mahaifi barawo to in ka ga dama ka dawo da ɗan nan na waje na idan ba haka ba baka dawo da shi ba zan ma addu'a mummunan addu'a da za ta riski na bakwai daga 'ya'yanka yayin da annabi yusuf ya karanta wasiƙan nan da mahaifinsa ya rubuta sai kukansa ya tsananta haƙurinsa da jurinsa suka zama ‘yan kaɗan ya bayyana kansa li ihwatihi ga ‘yan uwansa a to ya bu ya ‘ya'yana isa bu ku tafi ya bani ya ‘ya'yana isa bu ku tafi fata hassasu ku nemi ku kokarin nemo gano min Yusuf annabi Yusuf wahihi da ɗan uwansa utlubu habarahuma ku tsaya ku nemi labarin su wala tai asu ku ce za ku fidda rai ta kanado ku ce za ku fidda rai min rauhillah daga samun rahamar Allah ta yi da can fitar da kuke ba ku gamu da shi ba amma yanzu ta yi Allah ya nufa ya zama yanzu ne za ku gamu da shi a cikin rahamar Allah inna wula wani da shanin laye asu ba wanda yake fidda rai min rauhillah daga rahamar Allah illa alqawmul kafirun sai ko mutanen da suke masu butulci kafirai fandala una wa misra suka tafi wajen misra da yusufa dan su je wajen annabi yusuf فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف, فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين to falan ma da halu alaihi yayin da suka shiga ga annabi yusuf a misira bayan sun zo misira ƙalu sai suka ce ya yi halaziz ya wannan waziri babba masana wa ahlan naru yunwa ta matsa mana mu da iyalinmu waje na bi ra'ati muzati gashi mun zo da kayan siyarwa irin wanda ma ba kaunar siyansa ake ba madfu'atin abar ijewa bi yadfa'uha kullu man ra'aha duk wanda ya ganta zai ture ta lira da atiya dan zama ba mai kyan asali bace wa kanar da rahima ziyufan augara wasu suka ce dramomi ne yan jabu wasu suka ce wani yan jabu fa awafi lana kaila abinda muke roƙo daga gare ka ka cika mana ma'auni na mudin nabi wata saddaka alaina kai kare gare mu bil musamati ta fuskar yafe mana mai da da'ati bura'ati na daga munin kayan nan namu inna la yazimu tasaddiqin hakika ubangiji shi ke yin sakayya ga duk wanda suke yin sadaka yusibu yake ba su lada faraqqa alai da suka faɗi wannan maganar sai annabi yusuf ya tausaya musu wa adrakatu rahmatu din kansu ya riske shi wa rafa alhijaba bainahu wa bainahu ya daga labulan da ke tsakaninsa da su sun maka sannan kala
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون kala lau ya faɗa musu tabiyan yana mai musu ƙoris har an tuma fa'altu bi yusuf kun san abin da kuka kai ga annabi yusuf min rabi wal bai'i wa gairi zalik da dukan da kai masa da sai da shi da kai da wani wannan wahihi da abin da kai da ga dan uwansa min harmiku lahu daga zalincin da kuke masa ba da faraki ahihi bayan ya rabu da dan uwan nan nasa bayan ya rabu da annabi yusuf idan tum jahilu lokacin da kuke ba ku san me kuke ba ma ya ulu ilaihi amru yusuf ba ku san abin da lamarin annabi yusuf zai koma gare shi ba qalu قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ah, to, ah, qalu suka ce ba da an arafu bayan sun gane shi lima zahara sabo- saboda abin da ya bayyana gare su min shama'ilihi daga tadorinsa amma da za su faɗi sun gane shi ba su faɗa kai tsaye ba sun faɗa ne muta sabbitina suna masu neman tabbata suna masu neman a tabbatar musu haka ɗin ne kuwa ayin naka la'anta yusuf lalle lalle muna ganin kai ɗin nan kai ne a yusuf bisa kikil hamzatayn a innaka wa tafsil athaniya a innaka wa da alif mai nawa ma'al al-husaini a innaka a innaka ya zama kira'o'i ne guda hudu wanda dukkanin su sab'iyye eh dukkanin su sab'iyye a lalle kan kai ne annabi yusuf la'anta yusuf kai ne yusuf qala ana yusuf yace kwarai ni ne yusuf wa zahi wannan dan uwana ne binyamin dan manna lahu alaina Allah ya mana ni'ima an'ama ya mana ni'ima bil ijtima'i gashi Allah ya kaddara mun hadu Allah ya kaddara haduwar mu innahu lamarin da sha'anin man yattaki duk wanda ya ji tsoron Allah ya haƙi Allah ya ji tsoron Allah wa ya sabir ya nuna haƙuri ya nuna juriya alama ya dalo bisa duk abin da ya same shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah subhanahu wataala bayan da za a yi toza talada masu aiki masu kyautata aiki fihi war'u zahiri mawri al-murman inda za a ce fa inna Allah la yuri'u ajrahum zaka ce la yuri'u ajral muhsini aka ce ita wannan aya ita ce lubabun wannan kisa ta annabi Yusuf ana so a nuna wa bayi cewa in dai dan adam ya ji tsoron Allah to fa ba makawa a kowane hali Allah sai ya bashi mafita matukar dan adam zai juriya bisa abin da yake samun sa to ba makawa Allah sai ya bashi mafita a bayan an bashi mafitar kuma a bashi lada mai girma shi yasa da man da yadda ake ta faɗa ita duniya wajen gwaji ne an kawo dan adam ne dan a gwada a ga ya yake yayin karɓar hukuncin Allah wanda yake ya yarda da Allah ya san Allah to duk yanda hukunci na Allah ya zo gare shi zai nuna hakuri Ah, bawa ne na Allah mai bawa ko yana iya yanda ya so da bawansa shi yasa ah, ba a ce wani abu ya same ka shine musiba ba duk girman musiba ba musiba ba ce matukar ka duba Allah matukar ba ta raba ka da Allah ba babban musiba a ce an raba ka da Allah Eh, ko ni'ima ce ta zo ta raba ka da Allah to ka shiga cikin azaba babba Eh, ko ni'ima ce wadda ta raba ka da Allah to ai ta koma azaba babba a haƙƙinka shi yasa babban abin nema bawa ya zama koyaushe na Allah ne koyaushe dan adam ya rike matsayinsa cewa shi na Allah ne kai ya bari wani abu ya raba shi da wannan matsayi ko tsanani ko daɗi a ƙalu
قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ƙalu suka ce tallahi mun rantse da Allah laƙada sarakallahu alaina wallahi Allah ya fifita ka fawwa laka ya fifita ka alaina a kanmu wa in kunna lahadin mun tabbatar haƙiƙa mu dinnan mun yi kuskure da farko abinda duk muka yi kuskure ne a wato Allah ya fifita ka kan mulmulki da sarauta ga garihi da wannan sa yanzu a misra yau dinnan kai ake ji duk abin da kace ayi haka za a yi lamarin da sha'anin mu mun kasance masu kuskure in din mafafa ce daga sakila shi yasa sai zama fi'ili na su yi ne ma zo bayan ta inda dan malik yake faɗa wal fi'lu illa yakun nasihan fala tulfihi galiban bi inzi musala to Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna lahadin lamarin da shanin mu kan mun zamo masu yawan laifi asimina masu zunubi fi amrika cikin lamarin ka fa'azlal naka fa'azallana laka shi yasa Allah ya mai da mu kaskantattu gare ka in gashi yanzu mun komo hannunka
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال annabi yusuf ya ce da su la tazriba alaikum yau yau ba rana ba ce ta a ce za a tsaya zargin ku ko kun yi kaza ko kun yi kaza hasaru bi zikiri ya ke banci wannan ranar da an bato yau yau din nan yana mu mazinnatu tasribi domin nan ne aka fi zaton ma ko za a zarge su fa gairuhu aula a ce ma bayan wucewar lamarin ai kana ma kenan ya zama ba a zarge su ba sanda ma lamarin ke kan ganiyarsa ba a zarge su ba ballantana bayan ya wuce a ya gafirullahu lakum Allah zai gafara gare ku aljumlatu du'a'iyatun jumla nan du'a'iya ce ne muku addu'a Allah ya gafarta muku duk abin da kuka yi a baya wa wa rahman rahimin ubangiji shine mafi jin kan masu jin kai wa sa'alahum an abi sai kuma ya tambaye su ya labarin baba faqalu sai suka ce zahabat ainahu a yanzu ya koma baya gani idanunsa sun tafi faqala sai annabi yusuf yace اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين isabu ku tafi bi kamisi haza da rigar nan tawa wa huwa kamisu ibrahima Iti- ita ce rigar da take jikin annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi salatu wassalam allazi labisahu Wa- wanda annabi ibrahim ya sa hina ulqiya fin nari yayin da aka jefa shi a cikin wuta kana fi unuqihi wannan rigar tana wuyan annabi yusuf fil jubbi zaman da yayi a rijiya wa huwa min aljannati wannan rigar asalinta daga aljanna amara jibrilu bi isalihi mala'ika jibrilu shi ya umarce shi da ya ya aika da wannan riga wa qala yace inna fihi basiran ah, wa inna wa qala inna fihi riha akwai kamshin ta a ciki akwai kamshin aljanna a cikin rigan nan la yulqa ala mubtada illa ufiya shi yasa ba da zai a ɗau rigan nan a jefa kan wanda yake fama da wani nau'i na bala'i sai ya samu rangwame sai ya samu wa- wani rangwame fa'alku ala wata abi ku je ku jefa wannan rigar ga fuskar mahaifina ya ci basira zai koma mai gani ya sir zai zamo basira mai gani wato ne bi alkumu azmai ku kawo min iyalin ku gaba daya duk iyalin ku zo min da sunan Wa- na wanne inna fihi fil qamisi riha ha ayil jannati ai daidai ne inna fihi riha ba haka yasa ma ba eh fiha yasa a fihi inna fihi damiri ne na kamisu kamisu ko ala